بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 27 ga watan jumada al'afira shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan janairu shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 30 insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda Sheikh Saleh bin Ahmad Ashami ya tattara a wato muhimman ababen da suna ta kunsa daga littafai guda goma sha hudu mabambanta cikin muhimman littafan suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mishi alkhairi wannan karatu muna mishi kirari da taqribu sunna baina yaday umma wato kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ga al'ummarsa idan ba manta ba malam yana ci gaba da kawo mana hadisai da suke da alaka da ashratu sa'a wato alamun tashin alkiyama a ƙarƙashin babi da ya kira da suna kitabul imani biliyomil akhir za mu tashi a lamba hadisi na 135 da malam ya ce anan nawas bin sam'an qala zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ad-dajjala zata ghadatin fa khaffada fihi wa rafa'a wannan hadisi wanda Imam Muslim ne ya ruwaito shi yana daga cikin hadisai waɗanda suka bayyana al'amarin dujal daki daki Dujal shine wannan babban makaryaci wanda zai zo a ƙarshen rayuwa, a ƙarshen duniya, a ƙarshen wannan al'umma ta duniya, kuma ya zama babbar fitina, ko kuma ma a ce fitina mafi girma da za a gani a doron wannan duniya. Shi ne Annawas ibn Sam'an ibn Khalid al'amiri, sahabi ne ɗan sahabi, Annawas sahabi ne, baban shi Sam'an ibn Khalid shi ma sahabi ne, radiyallahu anhu. wannan matashin sahabi yake cewa zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ad-dajjal zata gadati wata rana da safi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci al'amarin dujal fa khaffada fihi wa rafa ya ainihin khaffada shine ya wulakanta al'amarin dujal ya nuna musu cewa dujal wani kaskantaccen mutum ne wani kaskantaccen bawa ne wa rafa sannan kuma ya girmama sha'aninsa wato ya karanta al'amarinsa ta fuskar kasancewar shi kafiri makaskanci ya kuma girmama al'amarinsa ta fuskar kasancewar shi babban fitina ya ruguza al'amarinsa ta fuskar kasancewa makaskanci ne shi a wajen Allah kuma makaskanci ne shi a cikin ainihin makoma da sauransu sannan ya girmama shi kuma saboda fitina da jarabawa da al'umma za ta shiga a cikinsa da kuma kasancewar shi wani abu ne da ya saba wa al'ada wani abu ne wanda yake khariqul al'ada sai malam ya ce a nabi sallallahu alaihi wasallama ya wato annawas yake cewa fa khaffada fihi wa rafa'a hatta zanannahu fi qa'ifatin nakhl har muka yi tsammanin koma yana nan ne a bayan gari kamar a ce gashi nan yazo gadangada falamma ruhna ilaihi da gama wannan wa'azi da safe muka koma a unguwanninmu da gidajenmu da kasuwanni sai muka dawo ruhna shine wato sun dawo bayan rana ta, ta gota kenan yace arafa zalika fina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar muna cikin dimuwa da damuwa da cikin tashin hankalin al'amarin dujan fa qala sai annabi yace ma sha'anukum wai me ke damun ku ne kulna ya rasulullah muka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakarta dajjala gadatan abinda ke damun mu shine yau dinnan da safe kai karatu akan dujal fa khaffatta fihi wa rafa'ata ka kaskantar da al'amarin sa kuma ka daga al'amarin sa hatta zanannahu fi qa'ifatin nakhl amma kai tsamanin ko ya riga ya iso ne yana nan a bayan gari cikin gonakin dabinan fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghairu dajjali akhwafuni alaikum abinda ya wannanci dujal shi na fiye muku jin tsoronsa wannan asalin kalmar akhwafu ne asalin shi akhwafu makhwafati akhwafu makhwafati sai aka share mudafin ilayhi shine makhwafati sai kuma aka ɗauko wani abu daga cikinsa afon aka share aka aka share mudafin ilaihi din makhwafati sai aka ɗauko wani abu aka ƙara shine akhwafu kaga akhwafu sai aka ɗauko wancan na ƙarshen ya'un din sai zama akhwafi don an yi haka larabcin zai kare sai aka saka nunul wuqaya sai zama akhwafuni amma akhwafu ne da kuma ita wancan ya'un din ta jikin makhwafati wanda take jikin mudafu ilayhi din don aka saka ta tunda wasalin ƙasa ne gare ta to da sai koma akhwafi wannan kuma ya karya ma'anar kalma da aka sai aka saka nunul wuqaya sai zama akhwafu ni akhwafu ni alaikum shine mafi girman akwai abin da nake tsoratan muku fiye da dujal to me shi kenan ashe Allah bai fada ba annabi yana tsoratan mana wato mutum ya ya bata aikin sa ko ya mutu babu imani ko ya gamu da Allah a cikin sabon Allah da duk abin da zai bata maka lahira manzo Allah sai kuma ya tsoratan mana su fiye da tsoron da yake je mana na jarabawa dujal wannan dai kana da imani za ta wuce ka lahiya lau insha Allah malam ya ce inna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an in ya khuruj wa ana fi ku inda zai zo ina cikin ku fa ana hajiju hudunaku to ni zan tare muku shi sai wasu suka ce to wannan ya nuna cewa wancan akhwafu ni alaikum din can ya shafi mutanen da yake zamani da su ne kawai su sahabbai cewa ku ba na jiya muku tsoron dutsen dan na tabbatar ba a zamanin ku zai zo ba amma ina je muku tsoron wani abu wanda zai zo a zamanin ku wanda zai fi ba ku matsala fiye da dujal da gingimin da suka faru a cikin sabai musamman bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in yakhruj wa lastu fikum idan ko ya fito bana nan famru'un hajiju nafsi to kowa ya ta kansa kowa ya san yanda zai yi tsira wa in yakhruj wa lastu fikum famru'un aifa kullum ri'in kowane mutum hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim amma Allah zai maye mini akan kowane musulmi Allah zai tsare mana musulmai jama'ata sai annabi yace innahu shabun qatatun shi dujal wani matashin mutum ne qatatun wanda yake da wato gashi cikurkudadde shine qatat ja'udatu sha'r gashin shi ba ba musarrah bane ba irin yadda ka san gashin larabawa wanda haka gayi nan kamar kullun an taje shi nashi ya fi kama da irin namu na bakakin fata wanda ya taru irin yadda yan gayu suke dinnan yayi dada ya kamar na saman mawukaci haka to shine shine qatar ainuhu tafi'a idan sa daya matacce ne ya fashe ya lalace shine tafi'a a wata riwayan ainuhu qa'ima yana da kafaffun idanu wato alamar ido na mara kunya ke kun gane amma ya tabbata cewa idan guda daya fashashe ne to kila dayan ne kuma alamar mara kunya haka kamar ya sha wiwi baya jin kunya idan kowa ka anni ushabbihu bi abdul uzza ibn qatar nabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar in kwatanta muku shi da wani mutum mai suna abdul uzza ibn qatan al-khuzai wani mutum ne wanda ya rayu ya mutu a jahiliya kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi sunan shi Abdul Uzza ibn Qatan ibn Amr mahaifiyarsa ita ce Hala bintu Khuwailid yar uwar na Khadija babu laifi ana iya kwatancen wani mutum da wani da ce kamar wani kira halittarsa ko kamanninsa ko irin ɗabi'arsa ko da yake wannan shi ya mutumin banza ne an kwatanta shi da wani wannan na iya ganin kamar ba kyauta ne amma wanda ake kwatancan kaga baya to almuhimmu me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wancan mutumin da ya kwatanta an ce wani mutum ne garba garba mai karfi wanda yake da ainihin zati haka faman adrakahu minkum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya riske ku a cikin ya riske dujal a cikin ku falyaqra alaihi fawatiha suratul kafi ya karanta masa farkon suratul kafi wannan aka yabo a wannan riwaya wadda ke cikin nan cikin sahih muslim da al-imamu abu dawuda ya ruwaito ta da ibnu hibbana da baihaqi da ainihin wato a cikin ma'rifatul sunan wal athar da ibnu hibbana dukkanin su ruwaito wata riwaya kuma ta zo har ila cikin sunan abi dawuda da littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Baihaqi din ta zo da falyaqra alaihi shay'an min akhir al-fakkah ya karanta mashi wani abu a ƙarshen suratul kafi a riwayar Hishamun Dastuwa'i da Qatada a cikin hadisin wato Abu Darda kenan shi kuma yazo da cewa falyaqra alaihi khawatima suratul kafi ya karanta masa ƙarshen suratul kafi wannan hadisin Abu Umama yana nan shi ma a wajen Ibn Abi Asim ya rawaito shi a cikin Kitabus Sunnah haka nan Abu Bakar al-Shaybani a cikin Al-Ahad wal Masani to da haka sai malamai suka yi sabani yaya za a yi da wannan sabani bayyananne akan wannan riwaya kuma dukkanin su riwayoyi ne ingantattu ƙarshe sai malamai suka ce abinda wurin yake wato ana nufin kawai ka fara karanta mai sotul kafi har ƙarshe. Za ka aka ambaci farkonta a roje, aka ambaci ƙarshenta, aka ambaci wani abu a ƙarshenta. Wasu ma suka ce a yana nufin kowanne zai yi wannan kariyar, ko farkon ko ƙarshen. Wasu ma suka ce abin da ake nufi, domin akwai da take cewa man ƙara a suratul kafi, bata ce fali ya ƙara alaihi ba, man ƙara a suratul kafi, lam yadurruhu dajjalu. duk wanda ya iya shi ne ma'ana ƙara'a ne duk wanda ya iso tulkafi to dujar ba zai da shi ba shi ne mutum ya kuma tun yanzu tun da wuri ka karanta ta ka haddace ta ka san tafsirin ta kana aiki da ita to ka shirya wa dujar ke na fata mun gane wannan kuma sura ce mai sauƙin sha'ani to me yasa aka zaɓi kafi kuma a nan wajen in aka ce kafin nan an ce fawatul kafi abinda ake nufi ayoyi goma na farkonta daga alhamdulillahi da zai anzala ala abin kitaba wadam ja'alhu iwaja har zuwa in awal fityatu ila al-kafi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wannan shine ayoyi na daya zuwa na goma a cikin suratul kafi idan kuma aka ce karshe sai ka sake daukar aya goma na karshe daga afasiban lazina kafaru an yattakhidu ibadi min duni awliya inna atadna jahannama lil kafirina nuzula fadan Allah qul hal unabbi'akum bil aksarina a'mala har zuwa karshe me karshen ta innama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan shine ayu goma ko kuma kwatance akan ayu goma na ƙarshen daga afasibal lazina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya to sai malamai suka ce me yasa aka zabi sotul kafi aka ce ita ce in an karanta za ta zama kariya ga dujjal in kana raye dujjal ya zo shine za ka karanta mashi wannan sura to da ka karanta mashi ba zai cutar da kai ba zai tafi bakka idan kuma Allah ya taimake ka riga ka rasu tun kana raye ka dinga karanta wannan addu'a da ake yi a cikin tahiyya Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min al ma'sami wal maghrib ko lafazi ko tabbacin wannan wannan kuma insha Allah zai hana dujar ya ga kabarinka to me yasa aka zabi wannan sura aka ce a karanta ta madujal wasu malamai suka ce saboda abin da ke cikinta na labaran ban mamaki a cikinta akwai labarin waɗannan samari wanda suka mutu Allah ya ɗauke rayuwarsu shekara ɗari uku suna bacci suka ƙara kuma shekaru tara suna bacci amma kuma suka tashi kamar sun kwanta baccin dare ɗaya yadda ka san ka kwanta yau ka tashi gobe kaga dai kai din ne dai baka tsufa ba baka canza ba tunaninka bai canza ba inda ka kwanta haka za ka tashi su ko sun kwanta shekara ɗari uku wanda ya kamata a ce koda mutum ne da ransa to zuwa wannan lokacin koda ya rayu ya tsufa ya dagwargwaje ya ratattake ya murtsike amma suka tashi da iya wannan shekarun nasu sannan ko babu inda cikin su da ya ciwo ko ya ribe ko ya lalace kalla ka ga mutum kwanta a asibiti wani ya wata ɗaya sai jikin shi ribe inda za ka kwanta kai ma ka kama bacci na kwana uku in ka tashi sai ka ruɗe ka rasa alamun ce ko litinin ko asabar damuna ake ko rani ba garin ko baccin yamma yaro yana zai sai fara cewa ina kokon shi saboda bai baccin a daidai ba ya tashi karfe biyar ya ce mama yana kokona ya ɗauka gari ya waye to da haka suka yi wannan baccin suka tashi kamar da Allah yake cewa wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata al-shimali wa kalbuhum batitun zara'ihi bil wasit Allah ya tuttuya su tsawon shekara 300 to wannan abin ban mamakin da ya faru da suka tashi su kansu suka cewa kam labistum me ya zaman da qalu labisna yawman aw ba'da yau suka ce ko dai kwana daya ko kasa da kwana daya suka tashi suka shiga cikin gari suna neman abin da za su ci da ɗan kuɗinsu ana zuwa ka ce wannan ai kuɗin adina ta shi tintintin zamanin wani sarki can daka ya nusu daka ya nusu kuma mu jejiyar nan muka gudu ba kai kama mu ce Allah ka kuma da mutane ma hukata da Allah in kai ma hukaci ne mu da hankalin mu yace wallahi da gaske nake akwai ƴan uwana suna nan yanzu suna jira nan kawo musu abinci ne wallahi aka ce kai gaskiya wannan sabon ma hukaci ne Allah ya baka lafiya halashi ya shaye kake aka ɗauke shi aka kai shi gidan sarki ya ga gidan sarkin ya ga ba sarkin bane ya ga mutanen ba su bane har ya iya nuna musu ma kamar yadda a cikin tarihin ya nuna musu inda suka bi ta ramin da suka bi suka suka fata ta wajen katangan garin ramin har lokacin yana da to wani abin mamakin da ya faru aka je ana gansu ga sunan lafiyar su lau aka ce za a zo a yi masallaci a wajen za a yi waye-waye daga baya dai suka zo suka iska ta taso ta rufe wajen to wannan abun ban mamakin idan wanda ya san shi ya san Allah na iya yin haka ko ya ga dujal ba zai wani bashi mamaki ba zai firkita ka ba shine ma'ana haka wasu kuma suka ce a saboda abin da ke cikin ta na bayani akan wannan maganganun na ƙarshe afasibal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula cewa kana tsammanin bayin Allah na gari kafare suna tsammanin bayin Allah na gari za su zama irinsu su zama suna riƙon wani ba Allah ba wato musulmi ba zai yarda da dujal ba duk kafircin dujal musulmi zai tsira duk hira dujal musulmi musulmi zai tsira zai tsira har zuwa ƙarshen Allah faɗin Allah kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan zuwa ƙarshen da sura almuhimmu dai wannan kissa ta dujal tana tabbatar da falal sotul kafi da ka yana da kyau wanda ya san bai iya ta ba ya je ya koya wanda ya san bai haddace ta ba ya haddace ta dinga karanta ta tana da falala kwarai ya zo a cikin wani hadisi cewa ana so a karanta ta duk ranar juma'a kafin ainihin juma'a ta wuce wannan hadisi magana ta gaskiya mauqufi ne wato aikin aikin wani sahabi ne shine Abu Sa'id al-Khudri shine yake yin haka amma bai tabbata marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu laifi ana iya karantawa don abu ne mai kyau kuma hanya ce ta samun lada amma dai da sunan kana koyi da Abu Sa'id al-Khudri kuma tunda ba a samu wani sahabi ya mai inkari ba babu laifi ana iya koyi da shi akan haka wallahu a'lam to na daga ciki ne dangane da yace sotul kafi da kuma cewa da aka yi a karanta ta farkonta ko ƙarshen ta ko na abu na cikinta a wannan daidai wannan waje annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam innahu kharijun khallatan baina ash-sham wal iraq lalle dujal yana nan zai fito khallatan ai akan wata hanya shine khalla tsakanin sham da iraki fa asa baminan wa asa shimalan zai yi barna dama da hagu ai asal fasada zai yi barna mai yawa dama da hagu ya ibadallahi fasbutu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku bayin Allah waɗanda zai riske ku to ku kafe ku tsaya akan addini kar ku bari ku shake kulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah inji Annawas ke wa ma lamsuhu fil ardi to menene tsawon lokacin da zai ci a bayan ƙasa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 40 yawman dujal zai kwana 40 yawmun ka sana wa yawmun ka shahar wa yawmun ka juma'a wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum akwai ranar da zai ci rana guda tsayinta daidai yake da kwana 360 shine tsawon shekara idan rana ta fito ba za ta faɗi ba sai an ci tsawon mintunan da ke cikin shekara haka za a ci wannan shekarar ido na ganin ido dujal a wannan kwanakin sai ya kewaye ko ina a duniya in banda makka da madina su ma zai je tsaya a bakin gari ya kada gangashi kashe dan ta dujal duk wanda yake mutumin banza dan uwansa sai su fito su bi shi annabi ya ce rana ta biyu kamar tsawon wata wato idan rana ta fito ba ta faɗi ba sai an yi kamar kwana talatin kamar tsayin aure da ke cikin kwana talatin rana ta uku ka juma'atin ai kamar sati rana ta fito a rana ta uku ba ta faɗi ba sai an ci tsawon auren da ke kwana bakwai wasairu ayyami ika ayyamiku sauran kwanakin kuma kamar tsawon kwanakin ku wannan ya nuna zuwa ga an Allah ya ga dama zai iya canza wannan structure da ake gani a duniya Allah ya so yi haka babu wanda ya sai hana shi to sahabbai su yanzu a nan damuwarsu in damu ne yanzu kamar yadda kuma mutane suke za su bada nan kai gaskiya wannan hanya gaskiya ne kuwa kasa haka mutane suke za su ji abu ya wuce hankalinsu sai su bata nan kawai hankalinsu ne daidai magana ba daidai bace kullum mutane su hankalinsu shine daidai to ne ya daga cikin hadarin da dan adam yake ciki domin har hankalinka na da iyaka lura da hangen nesa kana da iyaka su sabai abin da yafi damun su addini da aka sai suka ce kulna ya rasulullah fa kaifa fa zalika al-yawm kaifa kasan allazi kasanatin atakfina fi salatu yawmin ya manzo Allah yanzu wannan rana da take tsawon shekara to sallah biyar ita ma za a yi kenan kaga su da mu sallah shine da mu qala sai nabi ce la sallan wuni ɗaya ba ta isa ba uqduru lahu qadarahu za a auna wa kowace sallah iya lokacinta wannan na daga cikin dalili akan halartar aiki da agogo don gane lokacin sallah shi za a yi aiki da wani abu wanda ba fitowar da faduwarta ba idan akwai maslaha ba na kamar da ake yanzu ko da ba dogara kaco kan akan agogo ba amma dai yana taimakawa sai wajen sanin lokuta da shi da sauran hanyoyi da ake bi a sa alam a yi amfani da marasid wato me ake ce musu observatory abin nan plants idan da ake duba wata da sauransu saboda gashi manzo Allah sallallahu alaihi ya bada dama za a yi wani lissafi a gane lokaci to me wannan lissafin yake nufi shine nawa yake cewa idza sulliyati subh in aka yi sallar asubahi yace quddira ma bainahu wa baina zuhur sai a kirga in an yi asuba on a normal day awa nawa ake yi a yi azhar misali mu ce an yi asuba karfe 5 da rabi sai a ce 6 da rabi bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi ko awa bakwai zuwa lokacin ta yi zawari ko sai mai sallah azhar kun ce sai su sallah azhar sai yanzu zamu dubi jirgo daga nan kuma sai sallah tsakanin azhar da la'asar awa nawa mu ɗauka ɗaya da rabi biyu da rabi uku da rabi ƙarfe hudu ko awa uku da rabi to sai a yi sallar la'asar tsakanin la'asar da magariba ƙarfe awa nawa sai biyar shida da rabi awa biyu da rabi ko sai a tashi sai a sallar magariba tsakanin magariba da isha karbi awa nawa awa daya da rabi sai a tashi sai a sallar isha tsakanin isha da asuba awa nawa sai a sake kirgawa daga karfe 8 tara 10 11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 4 biyar da rabi karfe awa tara da rabi ko sai a tashi sai a sallar asuba da haka za a yi ta wannan lissafin har shekara ta juya lokacin sai an samu ladanai na gaskiya kenan kuma kowace sallah za a ci gaba da yin ta yadda take ga rana karara amma sallah asubahi za yi karfe a awa raka'a biyu karatu a bayyane ana nan ana nan idan aka lissafa yau asabar lahadi litinin talata laraba alhamis gobe juma'a ana ta lissafa 24 hours 24 hours so bakwai sai a ce to ayi sallar juma'a ko mun gane ana nan ana nan ana lissafawa to an yanzu an yi wata daya muharram an yi wata biyu safar an yi wata uku har a zo ramadan sai a ce to yanzu ramadan yayi dai ana cikin rana fa gama mata da yiwa halal wajen dai lokacin an kusa la'asar kenan an shiga wata na tara ko to sai a kama watan azumi in an zo watan azumi yaya za a yi sai mu lissafa to da zaran mun yi asuba a wancan lissafin sai a bar cin abinci shikenan ba za a sake cin abinci ba sai dai sanda muka saba muna yin magariba a bisa daidai wannan yanayi ina fata da mun gane to wannan littafin haka za a yi faqduru lahu qadrahu bin nisbati lis salati was siyami wal kafarati da duk wani abu da za a yi lissafin lokaci to haka ko aure ne aka sara ko da lokacin ma wake ta aure ko dai bashi haka ko semester ko zabe ko duk wani abu da ake sami ranar haka za a sami ranar lissafin aure ba karamin bala'i bane fa jama'a sai annabi yake cewa ba a taba ganin bala'i irinsa ba yanzu ba ka ganin koda irin dare biyu da ake cewa duk da yake zama an daina yin dare biyu ma ba a ganewa da muna yara aka ce an yi dare biyu wato wata ya ya kisfe gaba ɗaya hankalin kowa tashi yake kamar daga nan kawai sai kiyama ba wanda yake iya bacci amma yanzu mutane zuciyarsu ta ƙi ƙashi yanzu ana yi ma mutane kawai abin nan suke ɗauka hotuna suke ɗauka su sa a tiktok Allah ya sauke to wannan shine ma'anar uqduru lahu qadrahu kamar yadda ya faɗa cikin shirin muslim qulna sai muka ce ya rasulullah wa ma isra'uhu fil ardi to wani irin sauri zai yi wajen kewaye duniya qala annabi ya ce kal ghaifi kamar ruwan sama istadbarat kurriyu wanda iska ta koro shi ya kake ganin idan ana ruwa da iska irin yadda kana gudu din nan ka samu wajen fakewa amma idan iska ta koro ruwan duk saurin ka sai ya riske ka to haka dujal yake da wannan saurin sai ya riski ko ina yadda kaga ruwa wanda iska ke kora shi yake riskan ko ina a lokaci guda fayati alal qaumi fayad'uhu sai zo wani gari cikin wasu mutane ya ce ku zo ku bi dujal fayu'minuna bihi sai su imani da shi wa yastajibuna lahu su amsa mishi wa ya'muru as-samaa fatumtiru nan da nan sai ya ce masama zubar da ruwa wal arda ita kuma ƙasa fatumbitu yace tsirar da tsiro fataruhu alaihim sarihatuhum sai a ga da yamma wato lokacin dawowar dabbobinsu daga kiyo dabbobin sun dawo wato sun dawo atwala ma kanat dhuran dabbobin za su taho wato asariya sune mashiya dabbobi go za su taho adhura shine sun sun zama wasu dogaye abin nan abin nan din su ya zama babba shine asmana atwala ma kanat dhuran wa asbaghahu duru'an sannan kuma hantsotsin su sun cika da nono wato hantsar dabbobin ta cika da nono wa amaddahu khawasira sannan kuma kwankusan su ya bude saboda girman hantsa sannan saboda koshin da suka yi lokaci guda dabbobin su sun koshi sun maya til qauma sai ga wajen wasu mutanen kuma faida um sai ya kira su fayardunahu alayhi qawluhu su ce ba za a bi ka ba dujal ne kai ba za mu bi ka ba fayansarifu anhu sai juya ya basu fayusbihuna mumhilina sai su wayi gari suna cikin wato fari shine mumhilina laysa bi aidihim shay'un min amwalihim sai su wayi gari kuma gaba ɗaya kudaden su sun bace wa yamurru bil khariba sai ya wuce ta wani gari wanda ya riga ya rugurguje ko gida ko anguwa fa yaqulu lahu laha sai ce ma wannan gona ko gida rugurgudaje ko wannan gari da ya lalace akhriji kunuzaki fitar da duk abin da ke cikinki na arziki ya ke wannan ƙauye ko wannan gari fatattaba'uhu kunuzuha duk abin da ke ƙarƙashin ƙasar wannan wurin na arziki sai su fito duka su budu jan annabi ya ce kaya a sidin nahali kamar wato mazan dabino kamar bishiyar dabino namiji nan da nan za ka ga ya yi wato bishiyar dabino namiji ko yaushe za ka gan shi haka babba ƙosashe to haka za a ga dukiyoyin nan sun fito suna ta bin shi kuma ya dubu rajulan mun na'am eh ka ya asiri me nace annahli oke annahal gun eh kudan zuma na'am afu jazakumullahu khair kaman cincirin dan cincirin dan kudan zuma thumma yad'u rajulan mumtali'an shababan sannan kuma sai ga wani mutum wanda yake da cike da ƙuruciya fa yadribuhu bisayfi sai ya kashe shi fa yaqahu sai ya gugunta lashi jizlataini tsagawa gida biyu ya raba shi gida biyu ramyatal gharadi kamar yadda ake tsaga ainihin wato abu a raba shi gida biyu haka ya zama har sun rabu da junansu wanda zaka tsara itace ɗaya sai ya tsalla dama ɗaya tsalla hagu sai da matsakaninsu akwai ma wani space kamar ba tare suke ba to haka zai tsaga mutum bayan ya kashe shi sai ya faɗi gida biyu sun maye da ohu wa yi ƙubilu sannan sai ce mashi tashi koma da ranka wa ya ta hallalu waju ya haku sai nan da nan a ga ya koma kawai yana dariya wato jirna musu ya iya kashewa da tayarwa duk Allah ya bashi wannan dama don ya zama jarabawa ga mutane وبينما هو كذلك جليلا cikin wannan ta'annati id ba'atha Allahu al-masih ibn maryama sai Allah ya aiko da Isa dan Maryamu dama Isa dan Maryamu bai mutu ba wanda Allah ya bada labari yana nan a sama ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum rizqa Allah ya Isa ibn Maryama inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya Allah ya riga ya dauke masa numfashi ne ya kai shi sama bai mutu ba fadan cewa Isa ya mutu kuskure ne ko kuma aqida ta mu'tazilanci wani kuma musulmi ne ahlus sunna yana iya kuskure fada ka amma dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar abinda Qur'ani ya nuna da hadisai shine Isa yana nan a sama zai sauko Allah ya sauko da shi a daidai wannan lokacin ƙarshen duniya fa yanzilu indal manaratil bayda sharqiyya dimashqa sai sauka a wajen wata hasumiya wadda take fara din nan a ainihin gabashin dimashqa wannan hasumiya kamar da ake cewa ko wani sarki mai suna Nuruddin Mahmud ibn Zanki shine ya gina ta a ƙarni na shida kuma har yanzu tana kuma cikin mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu ne farin fentin nan ne a cikinta tana nan da farin fenti kuma tana nan a gabashin Dimashka wani marubuci yake cewa shi ya fi bangaren Dimashka ne tun suna yara yana mamaki an koya musu wannan hadisa kuma in ya wuce sai ya ga cewa to an ce Isa idan ya sauko zai yi sallah a masallacin Dimashka kusa da hasumiyan amma kuma masallacin Dimashka da aka sani shine masallacin Al-Jami'ul Umawi ba kusa da wajen yake ba ce to koyaya za a yi gashi annabi ya ce kusa da wajen sai daga baya-bayan nan sai aka zo da wurin wata katuwar bola ce da ake zubar da shara sai aka zo gwamnati sa aka share wannan bola sai kuma aka yi masallaci kuma da aka tashi same suna sai aka tashi da suna masjidu dimashqa kamar da annabi ya ce sunan masallacin wancan kuma sunan shi aljami'ul umawi da da an dauka kawai kamar da za a ce masallacin gari kaza ba wai asalin sunan shi ba da aka yanzu aka masallacin da ke wurin sunan shi masjidu dimashqa kuma hasumiya kowa ya santa to annabi sai ya rusu ka daga sama a daidai nan mala'iku za su yi landin da shi annabi ya ce wadi al-kaffai ala ajnihati malakai zai sauka yana mai sanya kafadinsa a jikin fukafukan wasu mala'iku guda biyu da za su kawo shi daga lahira idza ta'ada ra'sahu qatara idan ya girgiza kansa sai kan ya dinda digar ruwa ruwa ne zai dinga tsiga kamar ɗigo-ɗigo haka kamar lu'ulu wataƙila saboda tsabin tafiyar da suka yayi zuba ko kuma ya jike ne ko ya ne wallahu ala amma dai haka yi a cikin hadisi wa iza rafa'ahu idan kuma ya ɗaga kan in ya girgiza sai kamar da kasar mutum mai gashi irin gashi na larabawa ko na turawa ka ɗauka ya jika shi ya yi wanka in ya girgiza za ka ruwan na zuba to haka kuma idan ya ɗago kan shi haka annabi ya ce ta haddara minhu jummanu jummanun kallu'uli dan ya dago kansa kuma sai ainihin wato sai a ga wani ruwa kuma yana zuba daga kan farisal kamar lu'ulu nan ma ruwa zai dinga zuba daga kansa nabi ya ce fala yahillu li kafirin yajidu riha nafsihi illa mata ba zai babu wani kafiri da zai ji kanshin kansa face sai ya mutu da zarar annabi isa ya ya dawo duniya duk wani kafiri sai dai ya mutu ba za a shi jizya ba ba za a shi komai ba sai dai musulunci ya ce wa nafasuhu yantahi haithu yantahi tarafu kuma jin numfashin annabu isa din yana tikewa iya inda ganin shi ya tike duk wanda ya ji kanshin numfashinsa inda ya kafiri ne sai ya fada mutu kuma ji kanshin nasa duk inda ya kalla iya ganinsa fa yatlubuhu hatta yudrikuhu bi babi luddin da kuma annabi isa zai shiga neman dujanna guduwa yana jin labarin annabi isa shi da mahadi zai ta kansa za su je su riske shi a wani gari mai suna babu littin shi ma wannan sunan garin kenan lord city lod lord city garin yana cikin yankin falastinu a yanzu inda isra'ila ta kwace kilomita goma sha biyar a kudu maso gabacin Tal aviv Tel Aviv shine babban birnin haramtacciyar daular Isra'ila inda suke mulkin su na zalunci da danniya to a kusa da shi akwai wannan gari da yake cewa Babu Lut wani karamin gari ne kuma mai daddan tarihi kuma garin yana nan anan za su kama shi ana cewa daidai wajen yanzu daidai garin yanzu wani babban airport da kuma kama a ce wani dan karamin ƙauye kusa da airport din kamar da kasan galibi airports ko manyan makarantu ba sa rasa wani ƙauye ko kwatas na ma'aikata ko wata 'yar kasuwa ko ta al'umma da ke kusa da su tunda a bisa al'ada ba a cika yin airport a cikin gari tsakiya sai a koma gefe amma mutanen da suke rayuwa a wannan airport ma'aikata da matafiya masu zuwa su tafi za su buƙaci wasu buƙatoci gidaje da otal-otal ko kasuwanni ko makamantansu yanzu wannan wajen kuma wannan gaskiya ne annabi ne fara kuma gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yaqtulu to annan za su kashe dutsen sun kashe shi sai al'amari ya zo ƙarshe kenan thumma ya'ti isa ibn maryama isa ibn mar isa ibn maryama qaumun qad asamahumullahu min sai kuma wasu mutane su zo gun isa dan maryamu waɗanda Allah ya tsare su daga dujal fa yamsahu an wujuhihim sai isa dan maryamu ya shafi fuskokin su wa yuhaddithuhum bi darajatihim fil janna sai ya ga mu kowa matsayinsa ce kai aljanna matsayinka kaza matsayinka kaza falalar da ta same su ta sun iya jura preja din dujal to tun anan lahira Allah zai ba annabi Isa dama ya bayyana musu matsayinsu da gidajensu ya gaya musu adireshin su aljanna wa baina ma huwa kadhalika annabi Isa na cikin wannan yanayin in auha Allahu ila Isa sai Allah ya mishi wahayi anni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihi sai Allah ga annabi sa to ga wasu bayina nan fa na fito da su la yadani li ahadin bi qitalihim wallahi ba wanda yake da karfin yakan su su ake nan wajudu wa majudu ko da bawo shi yake cewa wajudu ya juju wa majudu Allah ne ga annabi Isa wahayi cewa to ga gawa mutane fa su ta kansu na fito da wasu bayina waɗanda ba za ku iya da su ba ya juju wa majudu su ma ƴaƴan annabi Adam su ma mutane ne ‘ya'yan annaba Adam, amma masu matsala, waɗanda game da Allah ya ba da labari za su zo da bala'i su mawuhun min kulle hadabin yan su nuna. Din da gaga wani tudu za ka ga suna gangarowa ne kawai yadda kasar ruwa na gangarowa. An ce a cikin mai sunan karatun nan na wanda ake na bara ɗin nan, wa ‘yan ƙarar da manyan kunnuwa, wannan dai labari ne kawai. An ce sai su shimfiɗa kunne ɗaya, sai lufa da ɗaya, sai ka ce wani zomo a ga harfa zomo na zuko to wannan dai baya cikin hadisi ina aka samu shi Allah shine mafi sani yace fa hadhir ibadi ila turi yi maza ka tattara bayina zuwa ga turu saina su je su taru anan kamar shine a ce wato assembly point inda ka san ana gobara a ce a taru a wuri gaba ko ana wata fitina sai Allah ya umarci annabi Isa cewa a tara mutane a wannan wajen wa yab'athu Allahu ya'juj wa ma'juj shikenan sai su fito su kuma ya'juj wa ma'juj kamar da aka sani inda Allah ya bada labarin su a cikin wata sura kafire go suwa cewa yana na cikin hadisin muslim ba za mu ji shi anan gaba wanda ya faru shine suna barna sai Allah ya ba wannan babban bawa nashi wato zulkarnaini sai Allah ya ba shi dama sai ya zo ya ce atuni زبر الحديد حتى إذا جعله ذا سوا في الأرض قال أعطوني أفرق يعني ما بين السماء والأرض قال أعطوني أفرق عليه كترة تو آه ينسى أكا نرك أكا أكا أبنان نكا دوسي شين زبر الحديد da shi aka cakuɗa makuba ta ƙasa aka yi katanga hatta idan sawa bainar sama'i wal ard sai yana sadafai ko yawa ya ta da aka daidaita tsakankanin wato iya inda idan kake gani to sai kuma atuni afrik alaihi kitra ce to kuma aka narka wato dalma azurfa aka yi makatanga filasta da shi kaga ruwa da iska da katafila da buldoza zo ta kala katangar katangar karfe sannan filasta ta ruwan azurfa to wannan katangar ce su kuma sai suka dinga kwakular ƙasa suna kwakular ƙasa kamar da hadisi ya ce kullum suna kwakula ba su ce gobe za mu ƙarasa don sun ga gobe su ga ta kuma take ranar ƙarshe da Allah ya fito da su sai su ce to Allah ya so gobe za mu ƙarasa wannan aikin suna zuwa sai su gan shi yadda yake da suka bashi jiya sai su ƙarasa da hadisi ne wannan ingantattu shi kenan sai su an ce duniyar nan katangar nan malamai sun yi saɓani a ina take mafi gaskiyar magana ba a san da take wasu na cewa sur sin al'azim great wall chinese wall wane ne da wane ne Allah shine mafi sani a takaice dai ranan sai su fito da sun fito duniya to kowa ya shiga uku kowa ya ta kanshi saboda mugayen mayun wata ne za su cinye komai da ka sani ana iya ci da abinci ɗanye da dafaffe da wanda yake gona da wanda yake kasuwa da na cikin sto za su cinye sannan za su shanye duk inda suka ga kogi in suka fara shi sai sun karar da ruwan hasali ma za su shanye ruwa na gaba su shanye ruwa na baya ba su zo ba har sai ma na baya ina zo su ce kai da ba mun sa akwai kogi a nan ina ruwan yake ashe na gaban su riga su shanye shi sai zai tarar da kawai ya zama rami babu ruwa da haka nan sai su fara kashe mutane bayan sun gama cinye abinci sun cinye komai sun tsiyata duniya sai kuma su fara kalaci da duk mutumin da suka gani isa Allah ya ce manzo Allah sai ce ma annabi isa la yadani li ahadin bi qitali ay la quwwata li ahadin ala qitali duk yawan makaman nan na su America da China da Japan wallahi ba su iya su babu wani makami da za a ce wai a buga musu abin nan makami ne linzami ko me sunan su ma nuclear ko wane ne ko jirgi mara mara matuki duk ba zai ba sai dai Allah kawai sai dai addu'a da annabi isa zai manzala sai islam yake cewa wa hum min kulli hadabin yansuluna su kuwa daga kowane tudu haka zaka ga suna tasowa suna suna tasowa suna fitowa cikin gudu da gaggawa manzala yace fa yamurru awailuhum ala buhairat qabriya na farkon su za su fara wucewa ne ta wani kogi da ake ce mishi lake lake tabariyas tabariya ita ma gari ne wani ƙauye ne a yamma a arewacin Falasɗinu. Wannan ƙauyen akwai kogi a cikinsa ana ci mishi Sea of Gallis ko kuma Lake Tiberias da ana faɗa mashi haka. Kogi ne yana ɗaya daga cikin koguna wato kuka ce da yake ce ma lake ne da Hausa. Tafki ko? Tafki shi ne tafki na biyu mafi zurfi a duniya ɗaya tafki. An ce zurfin shi a yanzu haka ya kusa kilomita talatin a ƙarƙashin ƙasa. ka ku ga kilomita talatin kuma ce zurfin shi daga nan zuwa zuwa makarfi kenan ko ba musa ba zai yi a ce tun daga nan ka fara ba za ka yi kasan shi ba sai ka yi sakamakon makarfi ka ku zurfi ne mai yawa kilomita talatin to amma lokaci guda na farkon wato sahun farko da za su zo in suka dafa ruwan nan da sha fa ya shiri guna mafiha sai su shiga ruwan tas wa ya murru akhiruhum fa ya ƙuluna na ƙarshen in suka zo da gudu sai su ga ba komai sai su dinga cewa laqad kana bi hadhihi marratan ma'u wai da ba akwai ruwa anan ba ina ruwan yake saboda wasu mayin a gaban su shai saboda jaraba irin tasu wa yahduru nabiyullahi isa wa ashabu suna cikin wannan banna a duniya dinda suka wuce sun mai da shi busasshe sun cinye duk wani danyen ganye sun cinye abinci ana ta gudu ana kuya sun shanye ruwa na ko'ina sai ga annabi isa alaihi salatu wassalam da sahabbansa hatta ya kuna ra'asu sauri li ahadihim khairan min mi'ati dinar sai an wayi gari kansa yafi daraja a gurin mutane fiye da dinari ɗari dinari fa kowane dinari ɗaya kamar naira dubu ɗari da saba'in da yanzu to ga kenan kamar miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ko shi ne shi ne zai zama dinari a ya fi haka wane mutum dinari ɗaya da dubu ɗari da saba'in to sai ka ninka shi sau ɗari shi ne miliyan ɗaya da da ɗari bakwai ɗin ko? Ko miliyan ɗari da saba'in? Oho, ku ka sani. Ko dai ɗari da saba'in ko kuma ka ce miliyan ɗaya da ɗari bakwai ko? Ina jin shi ne ko? Ya fi miliyan, to miliyan ɗari kenan da saba'in. To sai ya zama kuɗi kwatankwacin miliyan ɗari da saba'in kan sa ya fi da daraja idan mutane. Kan sa yanzu nawa ake sai da shi. Walidins, yakan kai nawa. Mai kyau kamar dubu hamsin ko? to a ce mafi mafi tsakatsaki dubu hamsin saboda mene saboda wahala abinci kuma kaga ai kansa asali ba ma abinci ne na, na wato asalin maciya nawa na, na, na, mutane ne wanda suke talakawa ko kuma da al'adar su ta hukunta suna ganin wani abin daɗi ne ba wani abin daɗi ba a inda aka san darajar nama ba a ce shi biyar waki yanzu ka je ƙasashen larabawa nan ba za ka taɓa ganin ganda ba babu ganda yadda shi suke yi ko ko a kwashe a kawo na afirka to amma kansa saboda abinci ne a wannan lokacin ya fi daraja fiye da kuɗin kamar kwatankwacin miliyan 170 fayar gabu na biyun layi isa wa ashabu sai annabi isa da sahabban shi ba miliyan goma sha bakwai sha bakwai ko? ta miliyan goma sha bakwai kaji yan kasuwa sun lissafa ya ce fayar gabu na biyun layi isa wa ashabuhu sai annabi isa da sabon shi su yi addu'a shine ma'anar yargabu sai ta roƙon Allah ka taimaka wa al'umma jama'a annabi ya Allah ka taimaka musu Allah ka tare mana wannan bala'i fa yursilullahu alaihim nafa annagafa sai Allah ya aiko wa da ya juju wa majuju cutar nagaf ita ce mayasis an ce wata cuta ce da take zuwa da wasu ƙwari ko ƙwarƙwatoci wanda za su hau jikinsu nan da nan su dinga cizansu a kan wuya suna kashe su. Da sunanta da Ingilishi myasis, M-Y-I-A-S-I-S. Bale su mai wani cutar? Ba ka santa ba, to sai abin cika. An ce wasu ƙwari ne suke hawa jikin mutum sai su dinga cizon shi su kashe shi. Wataƙila ko kaska ne irin na shanu? Allah ne mafi sani. fi riqabihim na ba waki sai su dinga hawa wuyan waɗannan yajuju majuju suna cizon siski sai su dinga faduwa suna mutuwa a yadda ake bada kissan wanda ba ta cikin hadisi ba an ce an kashe daya sai goma su tashi ko to dai gaskiya ni ba sai da wannan yake ba wallahu ala fa yusbihuna farsa nan sai a wayi gari gaba ɗayansu a zuba fululu yadda kasan an sawa ɓeraye ko irin ƙwarin nan an sa musu magani a waye gari kamar ka saka magani a gidan tururuwa ko ƙwari ka waye gari ka gasa sun mutu far haka za a waye gari sun mutu gaba ɗayansu da kuma sai wani sabuwar matsala sun mutu amma kuma ka mauti nafsin wahida kamar ka ce mutuwar mutum ɗaya sun mutu gaba ɗaya kamar mutuwar mutum ɗaya yare thumma yahbitu nabiyullahi isa wa ashabuhu ila al-ardi to kan mutane ma annabi isa suna can akan turu saina suna kan wannan tudun sai su sauko gaba ɗaya shi da al'ummarsa fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin babu inda zaka iya saka hannunka ɗani ɗaya a ƙasa haka illa mala'ahu zahamuhu sai ya zama gawa ce wata kan wata babu inda za a taka ba inda za a samu yace wa natluhum da kuma tsabaragen warin gawa a rasa yadda za a yi fayargabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu ila Allah daga sai annabi Isa da shi da mutanansa su gaba da roƙon Allah madaukakin sarki wayursilullahu tayran ka anaqil bukhti sai Allah ya kudo su manyan tsuntsaye masu wuya dogo kaman wuyar raƙumi namiji an ce a wata riwaya yadda kaga jimuna haka suke tsuntsaye ne kamar jimuna manya kasan jimuna tsuntsuwa ce amma wata namanta ma ya kusa na ƙaramin sa ya ce to fatahmiluhum fatatrahuhum haisu sha Allah wannan jimlolin sai su zo da yawa kawai sai ta kwashe su suna zuwa suna yadda su a inda Allah ya so su cire su daga duniya kuma yursilullahu mataran sannan sai kuma Allah ya aiko da ruwan sama wato yanke duniya kenan ya annabi ya ce la yakunnu minhu baitul wala madar babu wani gari ko ƙauye da ba za a yi ruwan nan ba duka duniya za a yi wannan ruwan wala wabrun ko gida ko birni ko ƙauye sai an yi ruwan nan fa yagsilul arda sai ruwan nan ya wanke ƙasa hatta ya turkuha kazzalfati kazzalfati ya bar ƙasa yadda ka san miyo tana haske kamar yadda ka san madubi shine kazzalafa thumma yuqalu lil ardi sannan a ce da ƙasa ambuti ambiti samara take ya ke ƙasa ki tsirar da tsiranki da can sun riga sun tuge kowane tsiro sun bata ko ina wa ruddi baraka take ki dawo da albarkaki da can kuma sun lalata albarkar ƙasa a yau mai izin ta akulu la isabatu minar rummanati to a ranar isaba su ne taron gurub haka mutum goma takwas shida bakwai za a ce musu isaba ba ce wani gurub ko ta majalisa sai su ci ruman ruman guda ɗaya ya ishe su saboda albarka wa yastadhilluna bi qihfiha sannan kuma kwasfashi ruman din a shell din shi ya ishe su rumfa su inuwa kwaya ɗaya saboda albarka shi da girman sa wa yubarikullahu wa yubaraku fir risli sannan kuma sai a sanya albarka ga nono shine ar-risl hatta innal laqhata min al-ibli la takfil fi ama sai zama tatsa daya da za a yi tatsa shine al-laqha wato idan ya zama sabuwar haihuwa ta ɗan ra'ayi na farko na sabuwar haihuwa kaga baya cika abin na aiko idan yanzu nan saniya ta haihu ko mace ma yanzu nan ta haihu za ga nonon ba bai cika ba shine allaka na farkon nan to wannan na farkon da za a tatsa ya ishi la yakla takfil fi ama minan nas zai ishi jama'a mai yawa kowa ya sha wallaka hata min al-baqri la takfil qabilata minan nas sannan kuma tatsa na farko na saniya kuma ya ishi gari guda ma na mutane wallaka hata min al-ghanami la takfil fakhida minan nas sannan tatsa guda ta farko da za a yi wa akuya ya ishe gida ɗaya alfahim shine wato gida ɗaya baba da ‘ya'ya da yayi da ƙanni fa baina mahum kazalika annabi ce ana cikin wannan hali in ba a sallahu rihan tsayi ba sai Allah ya kudo ta iska mai daɗi fa ta a kuduhun sai ta ɗauke su gaba da duk mutanen kirki in sun shaƙa ta hata a ba tsihim ƙarƙashin hammatarsu fa ta kubidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin sai ta ɗauke duk wani mumini da wani musulmi wa ya buƙa shirarun nasi ba wanda zai saura a doron duniya a wannan lokacin sai mutanen banza ya tahajaru na fiha tahajural humuri za su dinga jima'i yadda kaga takuna suna jima'i akan titi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu wani magana koma gefe a wata riwaya manzo Allah ya ce mutumin kirki a cikin su shi ne wanda zai ga wasu na irin wannan ɓarnar ya ce ai kun tara hanya da kun koma daga gefe bakin kwalbatin nan ba nan ai ana wucewa ba zai hana su ba musu wa'azi ba amma yana ganin sun tara hanya tunda a tsakiyar hanya su annabi ya ce iya waɗannan mutanen banzan su za su rage a duniya maza da mata suna mu'amala da juna ba sa damuwa da kowa ko komai a kan titi fa alaihim taqumu sa'a wannan su ba za su mutu ba sai dai idan fa'iza nufi hafin naƙo sai in an zo iza zulzilatin ardu zilzala sai sun zo iza waƙa'atil waƙi'a sai an hura ƙaho sannan za su mutu ma'ana su ne wanda Allah yake cewa lata atihim lata atikum illa bakta waɗannan lata atihim sa'atu illa bakta babu shiri sai dai su cikin ana kiran kiyama saboda mutanen banza ne su Allah ya tsare mu wannan hadisi jama'a kun ji shi riwayar sa kenan daga cikin sayo muslim a lamba hadisi na 2937 cikin sayo muslim babbar fa'ida da zamu samu a cikin wannan hadisin shine imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da kuma gaskata shi baka da damar da zaka kareta wannan sai dai idan kai wato mai tsaurin ido ne ko wanda baka san darajar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma dama akwai wani ciwo a cikin zuciyarka amma duk mumini abinda ake so da wannan magana ya ji ya amsa ya gasgata yadda sahabbai suka ji suka amsa suka gasgata ba su musu ba to haka ya kamata kai maka wannan shi abu mafi muhimmanci darasin da ka dauka sannan kuma yana nuna mana girman fitinar dujal wanda ko bayan ta akwai su fitintunin ga yajuju majuju da kuma tabbatar da dawo annabi isa za mu ji hadisai na musamman akan wannan duk da yake an samu wasu malamai hatta a nan ƙasar cikin malaman ahlus sunna wanda suka yi inkarin haka amma Allah ya gafarta musu kuskure kuma Allah bakar gumi Allah ya gafarta mai yayin inkara dawa annabi Isa amma kuskure ne ba za a karba da gari shi Allah ya gafarta mai sannan kuma yana nuni zuwa ga halascin idan bukata ta kama aka zo yin wani bayani ko wani karatu a yi shi dalla dalla a ga wannan manzala sai sallallahu bai samari ba isa wata riwaya aka ce guni yana wannan hadisi shi sa ba daidai bane kuma ne hujja da wannan kissar a matsayin cewa ya halasta a tsawaita hudubar juma'a dan ba hudubar juma'a bace lacca ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu amma a zamanance mu ce lacca ko seminar ko symposium ko wani abu mace haka ko mu yi da yaran kusare a ce muhadara ai muhadara ita ce lacca ko to annabi ya musu lacca ce ba juma'a bace da haka in ma kai limamin juma'a ne wannan ba hujja bace akan tsawaita huduba in kuma haka so kai labarin dujan a huduba ba laifi sai ka takaita shi gwargwadon yadda hudu ba ta tsawo ba hudu ba juma'a an tambayi wani malamin mu malam kabiru maru Allah ya saka mai da alkhairi minti ne ya kamata hudu ba juma'a yace da larabcin da wasan kai wuce minti goma shaki yace ma gaba daya yace yau za a zo a yi ta wani zance sai ga yanzu a yi rabin awa wani awa wani awa da rabi duk wannan gaskiya ba daidai ba musamman in ya zama kullun haka ake amma idan wata munasaba ta kama aka dan tsawaita to babu laifi haka amma abin da ake so hudu ba ta zama takaitacciya sako wanda yake zai kai ga zukatan mutane ba tare da sun kosa ko sun fara jin haushin liman ko sun fara Allah ya isa ko suna tsaki ko sun fara karya alula sun zo ibada amma kasan suna jin haushin ka suna jin haushin ibada yanda kuma ana so mako gudan nan da za a yi wato ba su manta da sakon nan ba shi sa ji wani malamin mu Ishma'ila yau da ta Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu Allah ya saka mai alkhairi yace alfarmar da Allah ya wa limamin juma'a ba kadan bace aka ce duk mutane su taru a gaban ka kuma taruwa nan da za su yi aka ce kada su yi musu kai kadai za ka yi magana kuma sai sun gama zuwa za ka zo duk wanda ya magana bai da sallah abin kai kadai za ka yi jawabi dole a saurare ka kuma kuma sauraron kaɗan na addini babu wani ɗan siyasa da ke da wani alfarma kuma ba wanda za ka ba kwandala kai limamin juma'a in ya zo don kanshi yake zuwa kuma ka ba shi haushi wannan satin wani satin masu yazo ba haka muke hakuri limamin juma'a ba ka isa ka ce za ka fasa yin juma'a sai dai ka canza masallaci kuma can ɗin ba dai limamin irin wancan ne shi ba kuma ya fi shi rashin mutunci ba na abin da kake gani wancan ɗin yana yi da kyauta ba ala wancan ya fi shi ko to ka ga alfarma ce aka yi maka mutane su zauna su saurare ka ka faɗa abin da kake so to bai kamata ka ɓata abin da ya kamata ka faɗa da wanda bai kamata ba sai ka kokari ka faɗa masa abin da ya kamata ka gaya musu ka koya musu addini ka tana musu lahira gyara musu ɗabi'a tauhidi mu'amala da sauran abubuwa amma kawai da aka mai da mumbarin juma'a yanzu ka zama mumbarin kawai cashiya labaran da da na yanzu da can hadisan ƙarya yake Allah ya gafarta mala albani namu ya daɗe yana faɗa da wannan da da hadisan ƙarya yake ni ko bayan hadisan ƙarya sai dai labaran da da na yanzu shafi mulera iri iri zaka za a mumbarin juma'a Allah ya kyauta kuma wallahi har da wannan yi da hausan da yake inda an bashi da larabci ba a yi da hausan nan kowa sai ya ba hankali so larabcin bai shi mutane amma tunda ana yi da hausa hausa kuma ta wadata kowa sai faɗa abin da ya gara ba Allah ya kyauta to haka kuma wannan yana nuna wato baya ga halascin wato yin wata magana a faɗaɗa ta a shiga a fita cikin lungunan ta game da Alaihi Sallallahu Alaihi yayi wannan bayanin dalla-dalla yana halascin kuma idan malami ya wani karatu ko bayan ka tafi gaura ba gane ban karawa kamar magana suka suka ce mishi ai ga abin da magani kamar da kuma yake nuna shugaba ya zama yana lura da mutanen shi wani hali suke ci aka maza Allah sai Islam kafin su magana ya gane sa da damuwa sannan kuma yana nuni zuwa ga irin tausayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan al'umma sai da ya mana tanadin inda yana nan zai tare mana in baya nan ga yadda ya kamata mu yi kaza kan mu yi kaza mu yi kaza kan mu yi kaza sannan kuma yana tabbatar da falala sotul kafi kamar da muka ambata a ainihin wato baya wannan sa daga cikin ababen da za a iya ɗauka a cikin hadisin na fa'ida fa'idojin suna da yawa amma tun da ba tsawaitawa muke yi ba za mu bar su haka insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akai da ke cewa babu qissatil jassasa ita ma wata qissa ce garibiya irin wannan ko ko kwatankwacin ta insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله